اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فصدره إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله طيب، بسم الله قواعد يكون شافي نانا to namu zai zama na takwas kenan ina ne allawazin malazinta ga manzannin Allah abinda ke zama lazimi matabbaci gare su wa jawazu a aradil bashariya da halaccin bujire-bujire na mutuntaka halarcin abubuwan da suke gudulo wa ɗan adam kamar bacci abu ne da Allah ya halatta shi ga ɗan adam wanda bai halatta wa mala'ika ba kamar jin yunwa da kishirwa da rashin lafiya da jin rauni da mutuwa ka gane duka waɗannan abubuwa ne da Allah ya hukunta suna gudulo wa ɗan adam wannan ba za a ce don mutum ya zama annabi ko manzo shi ya fi ƙalfin ya mutu ya fi ƙalfin ya ji yunwa ya fi ƙalfin ya ci tuwo kuma yadda kafirai suke zargi mali hazar rasuli ya kulu ta'ama wayan fil aswa wannan wannan ilmin manzo ne yana cin tuwo kuma har ma yana tafiya cikin kasuwanni yana zuwa cikin kasuwa ya ce ba ne ya kamata a ga bambanci tsakaninsa da 'yan adam sun manta kuma akwai bambanci tun da ce shi Allah ya aiko shi su ku Allah bai aiko su ba akwai bambancin da ya wuce wannan inna ma ana basharun misulukum amma yuha ilayya kuma yuha ilaykum ai ba muku wahayi ga babban bambanci da ya fi ƙarfin rashin cin tuwo da rashin shan ruwa da sauransu to wannan bujire-bujire na mutuntaka abu da ke gujurowa jinsi na ɗan adam ko da irin wani abu baya gujurowa mala'ika ko da baya gujurowa aljani ka gane ai to su ma annabawa wani abu yana gujuro musu inda yana iya gujurowa ɗan adam to amma malamai sun tantance ba kowane irin abu da yake budurwa ɗan adam hauka tana budurwa ɗan adam ko to baya budurwa annabi ko manzo ka gane ai ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ma anta bi majnun kai ba mahaukaci bane kaga Allah ya koyi wannan sifa ta hauka sannan kuturta ba ta guduro wa annabi ko manzo hakanan gurgunta da makamta duk wata man ƙasa abinda yake tauye daraja na ɗan adam har a ga abinda za a soke shi da shi ko a miganta shi ko a aibinta da shi da shi to Allah ya kiyaye manzanni daga waɗannan abubuwa amma cin abinci ba na ƙasa ba ce shan ruwa ba na ƙasa ba yin kashi da fitsari ba na ƙasa ba ka gane ai mutuwa ba na ƙasa ba amma duk wani abu da zai zama na ƙasa ce da zai taɓa darajar manzo wanda har wani zai yi suka ga wannan na ƙasar to Allah ya tsarkake annaba da manzanni ba duka abin da yake gudunar ɗan adam ba sai dai abu na al'ada banda irin waɗancan masu na ƙasa to duk wani abu da ya zo ɗan adam in dai ba zai taɓa daraja da martaba na annabi ba to wannan abun wajibul matabbaci ne fi haƙƙi rasulullah fi haƙƙi manzannin Allah ba za a ce ai kwata-kwata su ba za su ci tuwo ko ba za su sha ruwa ko ba za su yi bacci ko ba za su yi aure ba wal imanu bi rasulillah da yin imani da manzannin Allah wajibi wannan wajibi ne kulluna mana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi saboda haka ba wani annabi da ya kafirta wani annabi ko ya kiyarda da wani annabi wal imanu bi rusulil bil yawmil akhir da kuma yin imani da ranar lahira ba wani annabi da bai yi imani da ranar ƙarshe ba waɗannan sifofi ne wajibu matabbata a cikin manzannin Allah wal imanu bil mala'ika da yin imani da mala'ikun Allah wal kutubi samawiyya da littattafan da aka saukar daga sama kaga waɗannan suna da alaka da imanu bi rasulillahi in kai imani da manzo to kai imani da littafin da aka saukar masa domin saukar masa da littafi shine manzanci manzanci shine saukar da littafin ka gane ai yin imani da littattafan da Allah ya saukar daga sama almi'ati wa arba'ata ashara kitaban wanda yake littafi ɗari da goma sha hudu yin imani da waɗannan mala'iku da littattafai wajibin wajibi ne a cikin haƙƙin manzannin Allah ka gane ai dukkan su littafin nan guda ɗari da goma sha hudu wajibabbu ne an ce littafi ɗari da goma sha hudu Allah ya saukar manzanni kuma ɗari uku da sha uku kuma littafi shi ne alamar manzanci to ya littattafan ba su kai adadin manzannin ba eh akwai dalili akwai littafin da manzo sai kawai aka saukarwa kamar alkur'ani an saukarwa annabi muhammadu shi kadai kamar linjila an saukarwa annabi isa shi kadai kamar zabura an saukarwa annabi dauda shi kadai kamar suhufi ibrahima an saukarwa annabi ibrahim shi kadai to amma an ka zo a taura a ƙarƙashinta akwai manzanni masu yawa annabi musa manza allah ne annabi haruna manza allah ne a lokaci ɗaya ma suka kuma dukkan su manzanni ne ka gane ai yushau da ya gaji annabi musa shi ma manzo ne a ƙarƙashin attaura in ka sako annabi sulaimana shi ma da attaura ya aiki yi minjila ta ƙare ne a kan babansa dauda attaura ta ci gaba da aiki ka gane ai shi ma annabi daura ɗin ya yi aiki da attaura domin a cikin zabura babu haram babu halal kawai wa'azi ce saboda haka shi ma a ƙarƙashin a taurayi in zai idan zai gaya muku kaza halal ne kaza haram ne to sai ya ɗauko a taura amma in za yi muku wa'azi ku ji tsoron Allah to sai ya ɗauko zabura saboda haka shi ma da littafi zai yi aiki in ka ɗauko in ka sako zuwa su zakariya su yahaya duka waɗannan annaba bani isra'ila gaba ɗayansu da attaura suke aiki kaga ba abin mamaki ba ne don an samu adadin manzanni ɗari uku da sha uku dama ba duka aka gaya maka su ba minhum man qasasna alayka minhum man lam naqasu alayka ko akwai da muka gaya maka akwai da ba mu gaya maka ba to daga cikin wanda ba a faɗa din ba da yawan su sun yi aiki da attaura ne dan wannan tsakanin tun daga annabi Musa ba wani littafi muhukami sai da aka saukar annabi salin juna da kanta zabura kawai wa'azi babu halar da haram a cikinta to saboda haka kake jin adadin manzanni ya kai ɗari uku da sha'u amma da tafiyar da Allah ya saukar gaba ɗaya almiyatu wa arba'ata ashara kitabun littafi ɗari ne da goma sha wajibu wannan yin imani da wannan a wajen manzanni duka matabbaci ne ai wajibun fi haƙƙin rusulullahi kunanta alwajibatu fi haƙƙin rusul a nan ne alwajibatu wajibabu fi haƙƙin rusul fi haƙƙin manzannin Allah alaihi salatu wassalamu intaha a nan ne ya ƙare to wailihin al'abdadu kishiyoyinsu kuma suna bibiya to alhamdulillah masha Allah sai ne sabi na nawa sabi na 60 da to akabari shafi na 64 to ai gaba an gama shafi na 60 da to ina za mu tashi wa man nafaka fi salati ko ko fi salatihi wa man nafaka fi salatihi wanda ya busa a cikin sallarsa yana salla ya bushe wata kura inda zai sa goshi ko wani sauro ya zo zai hau jikinsa ya bushe shi sahiyan yana mai mantuwa sajada ba'da salam yayi sujada bayan sallam wa in kana amida in ya kasance da gangan ne to badalar salatu sallata ta baci shi hukuncin busa ko gura abu kamar hukuncin zance ne a cikin sallah inda rabkanuwa kai za ka yi sujada ba'adi inda ganganci ne sallah ta baci kamar kayi magana a cikin sallah wa man adasa wanda yayi atishawa fi salati a cikin sallarsa fala yashtajilu bil hamdi baya shagaltuwa da hamdala da alhamdulillah ba sunna ne ga atishawa ya ce alhamdulillah ba to banda a cikin sallah a cikin sallah ba a sunnanta maka faɗin alhamdulillah don kai atishawa yanzu ba magana wai atishawa tana ɓata sallah ko tana jan kabli ko ba duk ba wannan ake ba ta cikin abubuwan da suke bata sallah ba ta cikin abubuwan da suke jawo sujjada don ita abubuwa biyu ne take dauke da shi wanda ya kore wannan hukuncin guda biyu yana dauke da abu biyu wanda ya kore bacin sallah ya kore sujjada rafkanuwa na farko dai babu gangancin atisha na biyu kuma babu rafkanuwa ba ganganci babu rafkanuwa ko ganganci shi ne yake bata sallah in abin ya kai ya bata sallah rafkanuwa shi yake jawo sujjada in abin ya kai a yi sujjada to ita duka ba ta da shi in dai ba yala ne masu talin karya a sallah a masallaci ba in dai mutum mai hankali ya ba zai kirkiro atishawa kawai daga kawai zuwa take to saboda haka baka ji maka maganar ai fala sai alai ko kawai ce wa mun adasa bi salati fala sai alai ai da ma fala sai alai dan ba ai gangancin ta kuma ba a rafkanuwarta to amma abin da yake so fitar maka na hukuncin ta tunda an san atishawa tana buƙatar hamdala a wajen musulmi to in a cikin sallah ne fala yashtagilu bil hamdi baya shagaltuwa da hamdalan nan alhamdulillah wala ya ruddu kuma mai sallah ka sa alamalik dinan nan wala ya ruddu wanda bai saka ba ya sa shi wa ya ruddu ya ce to wala ya ruddu mai sallah baya juyar da gaisuwa alaman shammata ga wanda ya gaishe shi shi mai sallah da ya atishawa sai wani ta masa yarhamu kallah bayan an tafa kare ya hamdala kai kuma mai yarhamu kallah ake sai ka ja ce alhamdulillah sannan ka sai yarhamu kallah to bai yi hamdala ba ma sai wani ta masa yarhamu kallah to shi mai sallan nan da ya atishawa wala ya ruddu baya mai da gaisuwa alaman shammata ga wanda ya gaishe shi wanda ya masa tashmitul atis to ba zai ce masa ya gafiru Allah wa Allah lakum ko yuslihu ko yahdikum Allah wa yuslihu balakum ba zai faɗa masa wannan ba ina fata ana ganewa sannan kuma shi ne sallah wala yushammitu a'isan baya gaida wani mai atishawa daban kana sallah sai wani atishawa ya ce alhamdulillah to ba za ka ta wata yarhamu kallon hukunci ukun wala ya kawo maka na farko dai shi kansa ne sallah ya fi shawa ba zai ba a buƙatar hamdalar na biyu kuma in wani ya taimaka ya rahamu kallah ba zai juyar masa ya hadi kumullahu wa sulhu ba lakum aw yaghfiru Allahu lana wa lakum ba sannan kuma in ya ji wani ya yi atishawa ya yi hamdala shi kuma ba zai gaishe shi ya masa ya rahamu kallah wa yana hamidallah ko amma mai atishawa nan da aka ce fala ya ta gilu bil hamdi in har ya gode wa Allah din to fala shi alaihi kuma ba komai a gari in yayi atishawa a cikin sallah ta alhamdulillah to fala shi alaihi ai ai hamdala ba zance yayi ba sai dai yayi karhanci saboda yayi hamdalar ba a gulbunta ba inda ake alhamdulillah ai a fatiha ne ko a wajen sami Allahu da man hamida wannan ma hamdala ne to amma wannan bai yi ta a mahallin ta ba saboda haka akwai burbushin karhanci amma dai fala shi a alayhi wa man tasa'aba wanda yayi hamma fi fi salati a cikin sallah sadda fahu ya toshe bakinsa sadda ya toshe fahu bakinsa kuma da bayan hannunsa na hagu lokacin da ya buɗe bakin to ya sa hannunsa ya toshe wala yantusu baya tofar da yawu illa fi saudihi sai a cikin tufafinsa ko mayafinsa ko hankicin ɗinsa shi ma kuma tofarwan min gari ikilabi hurufin ba tare da fitar da haruffa ba ba tuk zai yi kamar a wajen sallah ya sa kawai ya saki yawun ya goge da hankicin ɗinsa ko hannun rigarsa. To alhamdulillah, wa mashakka fi hadasi. Sai ne? Na'am. Yi. Baya shagalka. Eh, ta gilo aka ce ai. Laɗin ta zama nafiya ce. In nafiya ce sai a ce fala ta gil. Mun shayin bayanin la nahiya da nafiya. Eh? to in kun gyara shi kenan a bar gyaran kai din me kai gyaran yasta gil ko yasta gil kai yasta gil kamar da shi ba shi ne dai shi kenan kamar shi a ɗaure mun taɓa yin magana a kai muka ce laɗin nahiya ta fi dacewa a kan naciya to amma kuma ka duba a jumlolin yawanci malam ya fi kawo maka ita nafiya din in ka je gaba yace maka wala yushammitu ya ce wala yushammit ba da muka zo ya ce wala yanfusu ya ce wala yanfusu ba to za ka iya mai da shi ya ta gilo amma dai ya kawo ta da siga ta nafiya amma ma'anar ta siga ce ta nahiya mai yin hani ce wala ya ta gilo kar ya shagala amma sai ta fala shi ta gidu baya shagaltuwa to ai aka ce maka fa in hamidallah in ya gode wa Allah fala sai alaihi zai iya yi amma ba tare da ya bata sallarsa ba sai ya kashi da siga ta labari to ina za mu tayi ina ne? sittin da nawa to sittin da dai ko sittin da daya sai haka mun yi karatu a cikin fasalin ba sittin da daya ne wa amal mubta da atu amma ka ga matar da ta fara jinin haila a baya inda muka kwana mun yi bayanin hukuncin al-mutadatu ba to yau zai maka bayanin al-mubtada'a hukuncin jini ga wacce ta fara jinin haila wanda yake na farko farko ne a rayuwarta to fala tantazirul qassata anya mun karanta na da ai maganar qassa fa haba yawa haba na da ana maganar qassa qassa kuma ba nan ne farkon zancanta ba wato shafi na sittin daidai ne fasulun wali duhuri alamatani alamatani alamomi guda biyu su suka tabbata li duhuri ga tsarki na jini jinin haila ne ko jinin biki ne shi yasa bai sai maka li duhuri haidati ba domin yana ya daukar shine alama dai na tsarkin jinin bikin ma jini na haihuwa ko na al'ada yana da alamomi guda biyu da ake gane samun tsarki alama ta farko aljufufu ke ƙasa to bushewa aka ce ya ƙeƙashe aka ce ya bushe duka ma'anar su ɗaya ne sai dai ke ƙasa ta fi tsanani ka gane ai daga alƙasawa kenan alfifuhu da alƙasawatu duka ma'anar su ɗaya ƙeƙashewa ko ka ce bushewa wahu abin da ake ce masa ƙeƙasa an tudu kilal mar'atu ƙeƙatan mace wata take jini ta shigar da wani ƙyalle fi farjiya a cikin farjinta inda ta samu auduga da ya fi in ƙyallen ne kuma ta samu fari ya fi domin shi zai iya nuna mata cikakkiyar alamar da take nema na jinin ko ba jini in baki ne ta sa ba lalle ne ya nuna mata jini ba yawwa in ja ne mai launin jinin in ta sa ba lalle ne ya nuna mata alama da take nema ba amma in ta sa fari duk wani bakon abu zai bayyana a jikin to shi yasa ake so inda auduga ita aka fi so in babu to kyallan da za ta sa in son samu ne a samu fari shine kirka din ta shigar da shi fi farji a cikin farjinta fatakaruja sai ta fitar da wannan kyallon ko audugar ja fatan a ƙeƙashe laisa alaiha sha'un minar dami laisa sha'un minar dami ba wani abu na jini alaiha a jikin wannan kyallon ko audugar to wannan alama ta farko da take nuna ta samu tsarki sai ta zauna a zaman shirin wanka sai ta duba kuma hukuncinta idan mubta da ace to ba ta buƙatar jinkirtawa zuwa ga ruwan ƙasa daga ta ga aljufufu kawai ta je ta yi wanka ta kama sallah idan almu'uta da ce to ta saurara zuwa ƙarshen lokacin mukutari in ruwan ƙasa bai biyo baya ba to shi kenan sai ta je ta yi wanka ta kama sallah wannan shine alama ta farko wal qassatu sannan ruwan ƙasa albayda wanda yake fara وهي إتكما إتت علامة تبيو بايا التفو علامة تبيو والقصة البيضاء ودلوان قصة فلا وهي إتت إتقصة من نمواء ونلوان أبيض خلي رقيق صرريك يأتي في آخر الحيض ينادوا على شنجن الحيلة كما القصة كما الوان سمنت وهي الجير القصة إتت الجير سمنت kamar yadda ka sani in mutum ya yi launi kamar ya yanke in jini ya zuba da yawa to ƙarshen zuba jinin za ka ga jinin ya daina zuba wani ruwa ne hari mara kauri yake biyo baya to shi ma jini al'ada ai jini ne lokacin da ya gama zuwa to wannan ruwan yana biyowa baya to in ta ga da ta sa kyallan nan maimakon takarujahu jafa ta fitar da shi a bushe sai ka fitar da shi da wannan ruwan fari babu jini amma akwai farin ruwa to shi ma alama ne na ta samu tsarki in ta fitar da shi ja fatan shi ma alama ne na tsarki amma ba matabbaci ba domin in wannan ƙasan bai biyowa baya ba akwai ɗayan biyu ko dai jinin ya dawo ko kuma ruwan ƙasar ya biyo baya daga baya to amma ma maka wal ƙasatu amma zuwan ruwan ƙasar nan abulagu shi ne mafi kaiwa matuƙar tsarki lilmu utalati ga wata ta saba yin shi ne garanti cewa wani jini ba zai biyo baya ba ta yanke shakku cewa kawai ta samu tsarki amma in ke ƙasa ta gani to jini zai fa iya dawo amma in ƙasa ta gani to akwai garantin cewa jinin nan a wannan watan da kam ya ɗauki amma fallil mu'tada eh banda al mubtada'atu fa idza ra'at al jufufa idan ita al mu'tada ta ga kasa awalan da farko lokacin da ta sa kyallan nan kamar da hantsi karfe 8 ko karfe 9 na safe da ta sa sai ta fitar da shi jafatan din a bushe awalan da farko in tazaratil qasata to ta saurara wa ruwan kasan nan لآخر الوقت المقتار اللام بمعنى إلى أي إلى آخر الوقت المقتار هزوا قلشان الوقت المقتار idan karfe takwas ne ta sa ta ga aljufu to kar ta yi ga dan yin wanka dan jinin zai iya dawa ta bari har karfe goma har karfe sha ɗaya har sha biyu har a yi sallah azhar a masallaci a fito har sai ƙarshen mukutalin azhar in jini bai dawo ba sai ta yi wanka ta yi sallah ka gane ai don za ta iya zuwa ta yi wankan yanzu karfe takwas ko tara kuma sha biyu kuma jini ya dawo ai kaga ta yi wahala to amma in ta jira zuwa ƙarshen mukutari ko dai ruwan ƙasar ya zo ta samu tabbacin tsarki ko kuma jinin ya dawo shi kenan dama ba ta yi wahalar yin wanka shi ne hikimar saurara wanda amma kar ta bari mukutari dai gaba ɗaya sai ya fita in ta zo ƙarshen mukutari ba ta ga ɗayan biyun ba ba ta ga ruwan ƙasa ba ba ta ga dawowar jini ba to sai ta je ta yi wanka ta yi sallah wannan fa al-mu'tada wa amma al-mubtada'atu amma wacce ta fara jini wanda take yanzu ta fara fala tantazir al-qasata tantazir ko tantazira tantaziri to shi ma ladin ta zama nafiya ke fala tantazir al-qasata ba ta saurara wa ruwan ƙasa amma da kisra yace fala tantazir al-qasata to ladin ta zama nahiya ce kar ta saurara fala tantazir ne sai aka samu iltiqa'u sakinai ne sai a ce fala tantaziril qasata amma wannan rufu'a ita ta nuna maka ladin nahiya nafiya ce inda nahiya ce da kisra za a yi to amma sai ta fala tantaziril qasata ba ta saurara wa ruwan kasa amma da kisra aka yi fala tantaziril qasata sai ka ce kar ta saurara wa an hana ta saurara wa ladin ta zama nahiya amma wannan nafiya ce kolewa aka yi kabariya ta yi labari take bayarwa ai ba ta saurarawa ruwan ƙasa izara atil jisufa idan ta gake ƙasar nan awwalan da farko fa'un din nan an maida ita fata na maf'uli yawa izara atil jufufa awwalan da farko to alhamdulillah abin da yake gaban ya yake alhamdulillah to wancan da mun yi kuwa o to shi kenan Allah kai mu gobe sai me zuwa gobe ne da wahala eh Allah karatun azumi ko karatun sha'aban ka ce hutun azumi da muke to har ka gani to har muka sauke ta kafin shekara lalle ashe ta yi wuta sai me risala shashi Baju, in ka gama duba karɓo mana abin nan mai. In a cikin wani baji ne? Bihil Alisina? To, a ina za mu tashi? Ina ne kace? Mun yi wa annan sa'ata? Eh mun yi. Wa annan laha tabaraka wa ta'ala, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ji'u yau malikiyama umarninsa yana zuwa ranar tashin alkiyama ya ji'u umarninsa yana zuwa yau malikiyama malamai suna yi wa wannan lafazin da ya zo da irin wannan zahirin ana masa tawuri kamar lafazin istiwa'i kamar lafazin sakowa na ƙarshen dare daga al'arshi yanzilu yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya duka wannan ana cewa umarninsa ne yake saukowa eh wannan saukowar sai a ce umarninsa ne yake saukowa tunda ya ya ya gaya mana Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru al'umarnin Allah yana sakowa bai na hunna kaga ai zancen saukawa ya ya tanazzalu al'amru bai na hunna umarnin Allah yana sakowa tsakanin samai da ƙasa yana turo mala'iku da abubuwan da ya hukunta na ƙaddara ka gane ai to a irin wannan guri ma ana cewa umarninsa yana zuwa shi Allah yana nan ai wanda ba nan ake tambayar ya zo ko bai zo ba a ai yana zuwa yana to a jira shi yana zuwa wannan makaluki ne yawwa Allah ya fi ƙarfin haka kana tare da shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku duk inda kuka kasance saboda haka ya ji'u dole ka masa tawili na cewa ya ji'u amruhu yawmal qiyam umarnin sa yana zuwa na tashin alkiyama wal malaku mala'iku kuma saffan saffan sun yi sahu sahu li ardil umami domin bujuro wa al'umai al'umam jami'i na al'ummatu za a budurwa dukkan al'umman da aka yi a buduro musu da hukunce-hukuncensu na alkiyama wa hisabiya da hisabinta ita al'ummar wa uqubatiha da mata uquba wata za ta shiga wuta wa sawabiha da kuma ladan da za a bata na zuwa aljanna duk a wannan yawmul qiyamati za a yi wa tudau almawazinu za a ajiye ma'aunai sikelin guda ɗaya ne amma saboda girmansa da darajarsa aka kira shi da ismul jami kamar yadda Allah ce wa nada'ul mawazin al-qis'a li yawm al-qiyam wa la tuzlamu nafsun shay'a anan ayar ma Allah ya da al-mawazin na lahira kenan amma na duniya shi ake ce masa mizanu amma a qur'ani ne da jami aka kawo shi idan na duniya ne sai ka ji an ce maka menene walaraba wa ba'ahalil anam فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب بالأسف والريحان باشي باباي نكي ميما ووضع الميزان هذا الميزان أيضا لأنه والسماء رفعها ووضع الميزان Allah ne ya ɗaukaka sama wa za almizana kuma ya ajiye wa mutane mizani ma'auni kaga sai yazo da ismul mufradi ya ajiye dokokin da za a yi wajen awu da sauransu nan kuma da ismul jama'a da yake na lahira ne wa tuda'ul mawazin ay wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah ana ajiye ma'aunai bi ma'ana kuma guda ɗaya ne sikeli na awul lada da zunubi li wazni a amalin ibadi domin auna ayyukan bayi sikeli na duniya ayyukan da kano masu ake aunawa a tsola riɗi a kan sikeli a ga kilo yanzu shi kadai suke auna amma da sikelin gyada akwai su a nan fulotai kamar musulmin baya har dawa ba ta haƙi don ta na gaba Allah wanke masu zuwa bakin to wannan shine adalci ya fi ike an kai kyakkyawan ciko a baka amma yanzu sai ka zo da buhun ka ƙato mai cin arba'in da wani abu sai a saye shi daidai da mai talatin da tara kaga an zalunce ne sani za ga irin gudun wani kwano talatin da bakwai da suka kuma manoma wani ya kuma arba'in yi su ko to kaga wannan ai akwai zalunci amma da suke ne ake tsolawa ko da yawan su daya ko da yawan su daya buhun ne mai kwano arba'in kuma cikakke duka ai wani ya fi wani nauyi wani ya fi wani tsaba shi ne ai kaga dole za ka zai fi kuɗi in nauyi ake gwada ko da yawan ya zo ɗaya to Allah ya ce muna ajiye mizani na awu li wazni a amalin ibadi domin auna ayyukan bayi kamar sakulata mawazinuhu duk wanda ma'auninsa kaga nan ma jam'i ne ya ce kamar sakulata mizanuhu ba yi duk da jam'i ake kiransa kamar sakulata mawazinuhu duk wanda ma'auninsa na lada ya yi nauyi da aka ɗora lada a tafin sikeli na dama aka ɗora zunubi a tafin sikeli na hagu sai na ladan ya yi nauyi ya yi ƙasa kenan wannan kuma ya yi sama to fa'ula ya kahumul mufuli huna waɗannan su ne masu labauta a ranar lahira dole ɗaya zai ƙasa wa yu'tauna sahaifahum za a ba su takaddunsu dama takaddu ake dora akan su kenan takaddun ayyuka za a ware ga na kyawawan ayyuka ga na munana na kyawawan sai a ɗola a tafin dama takaddun munana a ɗola a na hagu to idan aka ga waɗannan sun yi nauyi sun yi rinjaye to sai a ɗauko su a ba su takaddun iya falalen masu kyau yi utauna sahaifan za a ba su takaddunsu da suka yi nauyin bi amalihim da ayyukansu kyawawa a ji- a rubuce haka za a ɗauko su da ayyukan a rubuce a ba su faman ujiya kitaba hudu ya mini duk wanda aka ba shi littafinsa a hannun dama bayan an yi awu takaddu ɗin sun yi nauyi kyawawan aka ɗauko aka danka masa a hannun dama to fa sau ko yuha samu hisaban ya tsira da sannu za a masa hisabi hisabi mai sauki ka gane sai an gama awu fasa na ke zo a yi hisabi A'a, awu daban hisabi daban A'a, wai- nan nan- nan awu ne ko ko awun jini ka je asibiti me- me awu daban wanda zai zo ya rubuta maka magani ya ya ce a to kai yanzu kayi kiliya baka da hawan jini baka da shuga ai ai daban wanda zai rubuta magani shi ma daban yawwa duka kuma wannan a cikin ayoyin alkur'ani malam ya istinbadi ya ciro mada wannan wannan hukunce hukuncen wa man utiya kitabahu bi yaminihi wa sawfa yuhasabu hisaban yasira inji suratul inshiqaqi Eh, da sannu za a masa hisabi hisabi mai sauki wa man wa man utiya kitabahu wara a zaharihi wanda ku aka bashi littafinsa ta bayan bayansa kuma a hannun hagu saboda ayar alhaƙatu ta ce wa amma manutan kitabahu bi shimali bayan ta kawo bi yamini ko sai kuma ta gaban ta ce eh, bi- bi shimali to shi ne wara a zahari da farko idan aka zo aka auna aikinsa zunubi ya yi rinjaye idan aka ɗebo takardun nasa munana za a danka masa da farko zai mika hannun dama ne in ya mika hannun daman sai a kama hannun daman sai a ɗaure a wuyansa sai a kamo hannun hagun a burma a cikinsa ya fito ta baya a danka masa takardar munanan takardun nasa a hannunsa na baya kaga ayoyin biyu sun haɗu wa amma mun ji kitabu bi shimalihi da hagun ne amma fa wara a zahari ta bayan bayansa ba irin wancan da ya miƙa dama aka miƙa masa a dama ba wannan in ya miƙa daman za a kama a ɗaure wuyan sai a kamo hannun hagun a burma ya fasa cikin ya fito ta baya sannan a danka masa takardar to duk wanda kaga an musu wannan fa ulaika yaslawna sa'ira to waɗannan fa za su shiga sa'ira ne babu batun shiga aljanna da wannan sifar wa annan sirada haƙiƙa siradi haƙƙun gaskiya ne dole ne ka yi imani da shi a matsayinka na musulmi in ka ce ba ka yarda da shi ba ka kafurta ya juzu hul ibadu bayi suna ƙetare shi ya juzu a nan ba na halacci ba ne ba yana halatta ba ne ka gane ai ya juzu hul ibadu bayi suna ƙetare shi jaza ya juzu ijazatan kenan ƙetarewa da ƙadari a amalihim da gwargwadon ayyukansu wannan sunan ne a immigration suka sa a passport suna jawazu safar Eh, sun- sunansa kenan in ka zai ƙetarewar hanya sai ka nuna shi sannan a barka ka wuce in ka sauka a airport sai an gama hisabi a yana gaba mana kowanne gurinsa daban in ka tsallaka sa dai kuma sai aljanna me za a ce ma kuma ka riga ka wuce jahannama ai siradi gada ce akan wutar jahannama da ake tsallakawa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya ba wani daga cikin ku sai ya bi ta jahannama gangarowa amma ta kan gada shine siradi ka tsallaka siradi kuma ai magana ta fara ai duk wanda ya ƙetare jawazar ƙanɗara in ka ƙetare gada kuma ai shi kenan sai shiga gari yanzu a nan a cikin point in ka tafi daga garin alkali ba akwai sojoji ba kafin su ba akwai me su nasa ɗaya dio ga wani dio ake cewa ai tsarewa yake ga masu shigowa gari sai an bincike lafiyar takardunsu in sojoji ne sai sun bincike ka ba benazi ba ne daga an sallame ka a nan kuma ba sai tsallaka gada ba in ka tsallaka ko gada kuma a kone wani zai kara sai aika shigo gari to lahirar ma haka take shi ke nan daga an ce ai yanzu nan muka tsallako gada to wanda ka baro garinsa a bulaguro ka je masa ziyara ya bugo waya ya wane ya hanya yanzu nan muka tsallako gada sai hankalinsa ya kwanta ya san ka zo gida amma ka ce muna muna muna ciki foyi to fa akwai sauran taron da shi don da sai ya za ku wanye da sojoji ba a ciki foyi din ko alƙiyamun ma haka misalin ta yi wa annan sirada haqqun yajuzuhu al-ibadu bi qadari a'malihim bayi suna ƙetare shi da gwargwadon ayyukansu in ka zo da aikin naka idan aikin naka kyawawa ne masu yawa to daga ka ɗola ƙafarka kamar walƙiya shi ke har ka tsallaka yi wani in ya ɗola ƙafarsa manzo Allah ya ce kamar iska kamar gudun iska haka zai tsallaka wani in ya taka kamar gudun ingarman doki ka san da ka iska gudu ba haka zai tsallaka wani in ya taka zai wuce a guje kamar gudun kato mai ƙarfi wani idan ya taka zai tafi da sassarfa wani in ya taka zai tafi a hankali ya tsallaka wani in ya taka yana tangal-tangal maza Allah yana rabbi sallim sallim ya Allah ka kubutar dai kan dai ya fada da haka dai zai samu ya tsallake wani da rarrafe zai tsallaka takawa ba zai yiwu ba wani da jan ciki kuma gashi a haddu mina saifi wa a daɓɓu mina sha'ari shi turaɗi ya fi takwabi kaifi kuma ya fi gashi siriranta gashi filin gashi na kanka ya fi shi kauli kuma haka za a taka a wuce wani yana takawa zai raba shi biyu saboda munin aikin nan kuma ƙasa jahannama ce yi to ai maza Allah ya faɗa hadisi ingantacce akwai wanda Allah zai ajiye amana a dama al'arshi da zumunci a hagun al'arshi an gama wancan din da ayyuka mai kyan da waye ka zo sai amana ta ce ba ta yadda ba a wajen za ta kama ka ta jefa ka a jahannama wani ya zo din zumunci ya ce bai yadda ba dan kayan ke zumunci a gun za a kama mutum a jefa shi a jahannama ya tsallako ai bai tsallaka siraɗin ba ana maganar bai tsallaka ba kuma sannan a kan siraɗin manzo Allah ya ce akwai ƙugiyoyi akwai kalalibu dan ya ce a cikin mutanen da za su tsallake akwai makadushu wanda za a kakkarce shi ya tsallako amma da launuka ƙugiyoyi yana jan cikin ƙugiya ta kama kasan dai ƙugiya ba za ta kama ka ƙwace baka yi jini ba ƙugiya kuma ta siraɗi dole sai ta cin wani da haka dai zai tsallako da rarrafai da jan cikin ƙugiya tana karkansa da gunduwar kifi to kaga wannan ma in ya fada a yi gunduwa gunduwa ce tun da tun da an raba mutum biyu ya fada shi ya sa manzo Allah zai zo ya yi maza ya tsaya a bakin wannan siraɗin addu'arsa kuma tana tasiri in dai zumunci bai riƙe ka ba amana ba ta riƙe ka ba to in ka in ka taka kana tafiya ana tsammani za ka tsallake saboda maza Allah yana rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim ya juzuhul ibadu bi qadari a amalihim suna tsallake shi da gwargwadon ayyukansu fana juna akwai masu tsira ka gane ai suna samun tsira daga annajatu mutafawituna suna tserereniya ko suna rige-rige suna tsere fi sur'atin naja cikin gaggawan tsallakawa ko gaggawan tsira alaihi akan wannan siraɗin suna neman gaggawan tsira min nari jahannama daga fadawa wutar jahannama domin duk wanda bai tsaila ba bai ƙetara ba to fa zai fada wuta ne mala yace wa qaumu amma wasu mutane aw baqatuhum fiha a amaluhum a amaluhum ayyukan su miyagu aw baqatuhum ta abkar da su fiha a cikin ta aiki zulumuna ai musa almubiqat to aw aw baqatuhum ta abkar da su cikin hallaka miyagun ayyukan nasu ya jefa su a cikin jahannama kamar masu cin amana da masu yanke zumuncin wanda amana da zumunci suna na a bakin su raɗi su za su kama su su jefa su a cikin jahannama to alhamdulillah sai mu tashi wal imanu bi haubi rasulillah shi ma wajibi ne sai ne yau man yakubu mai adawi bai zo ba ko askari ina za mu tashi askara fasulun muna cikin kitabun nikali fasulun rabewa kenan insha Allah yajibu alqasmu bayna zawjat alqasmu raba kwana yana nufin qasmul mabiti tunda ana magana aure aka kama alƙasamu kasa abin da ake nufi raba kwanan aure yana wajaba bainar zauja ce tsakanin ma'aurata tsakanin mata yi in ka ce ma'aurata ai miji da mata ne shi miji ya raba kwanan aure tsakanin matayensa na aure ya jigu yana wajaba a kansa kuma matan nan tasa ko matayen walau a matan ko da baiwa ya auro ya haɗa ta da ‘yantattu, ai, kai dai aure ne ya kata ba bauta ba, ko? Amma in mallakar ka ce ka sayo baiwa a kasuwa ko aka baka kyauta, kai saɗaka da ita, to ba ta da kwana. Amma in baiwar wani ka auro, to ita ma matar ka ce saboda haka tana da kwana da za ka raba wa ‘yantattu, ita ma haka za ka raba kwana da ita, ko da baiwa ce. au kitabiyatan kai ko da ahli kitabi ce ba yahudiya ce ko kirista ba nasari ya ka auro ka hada ta da matanka musulmai dole ka raba kwana da ita au biha uzurin ko tana da wani uzuri yamna'ul wada'a da yake hana a take ta tana jinin haila dole ka raba mata kwana ko tana jego dole waye mata cikin ta aihu eh to wannan wannan da yaddar mata yin ita ma wacce in ta aihu haka za a kaula a bata sai ta yi arba'in wai don ta samu sauki ta samu kula da kanta ta samu lafiya idan da yardar su sharaɗi ne suka yi wa kansu haka duk wacce ta aihu ta haƙura da shiga tilaka har sai ta gama jego to wannan babu laifi yadda su ake nema amma in bata yadda ba to dole ka raba kwana da ita ko yau ta aihu ko da la'asar ta aihu kuma yau kwananta ne dole ka kwana a cikin jinin nan da ƙarni na jego ba ka da yadda za ka yi haƙƙinta ne likullin yaumin wa laila ka gane ai likullin yaumin wa lailatun ya yi daban da likulli yaumin wa lailatun ma'anarsu daban in ba wata ai ɗaya ne in ka ce likullin yaumun wa lailatun in ka ce likulli yaumin wa lailatin ai duk ɗaya ne a rubutu wasan yake bambanta ma'anar likulli bi taqdiri mudafin ilai ana kaddara mudafin ilai likulli wahidin min hunna ko likulli wahidatin ga kowace ɗaya daga cikin matayen naka biyu ko uku ko hudu yaumin wa laila zaka bata yini da kwana in kai za ka raba musu ba ka da haƙƙin raba kwana biyu ko uku uku mai iziya ya gaya maka wala ya kasimu bi yaumaini illa bi ridahunna ba zai raba musu kwana bibbi ba wai dan shi miji ne yana da fawa sai inda yadda su idan akwai tace ita kan bata yadda ba to babu yanda za ka yi kamar ma- matan mutumin kan ma- mata yan kamar su kwana ɗaya ɗaya suke yi yi to mata hudu ne in aka sai bibbi ne sai an yi kwana takwas sannan a zo wajen a to ya za a yi rayuwa ce ta hukunta saboda haka kowa kowace zai ba ta yini da kwana awa ashirin da hudu in ana maganar kwana biyu to wannan maganar su ce ba ta kama za ma ranar da ka auro ta biyun ka gane ai ranar da ka auro mace ta biyu ko biyu ne da kai ka kalo suka zama uku ko uku ne da kai ka kalo suka zama hudu to ranar da ka gama kwanan amaryar in budurwa ce ka mata kwana bakwai dinta in ba zawara ce ka mata kwana ukunta to sai ka zo ka tara su ranar da za ka bar ɗakin ita amaryar sai ka ce to zaman aure kafin na aulo wannan da gashi ɗaiɗai muke yi ko kuma bibbi muke yi biyan da kuke yi sai ka bujiro ka gaya wa ita amurai a gabansu to amma yanzu shawarar ku ce haƙƙinku ne ni na tashi yanzu zan fita zan je kasuwa ko zan je uzurina kafin na dawo ku yi shawarar ku abinda na zo in ji a ɗakin ki ke da zaki karɓi girki ka gane a tun da za ka fita a ɗakin amarya yadda suka yi hukunta in ka zo sai ka ji a bakin ita mai kwanan to ai bayan ka tafi mun yi shawara kwana bibbin da muke shi za mu ci gaba da shi ko kuma a ita wannan ta ce ita ba gaskiya ba ta yadda da kwana bibbi ba ya mata yawa ita ba za ta iya kwana takwas ba ta kwanta da miji ba saboda haka sai da ai kwana ɗaya ɗai to abin da suka hukunta in ka zo sai ka ji a bakin mai kwanan to da- daga nan sai ka sake sabon eh, zagayawa lalle fa sabuwar ɗabara za a ɗauki mafi ƙanƙanta dama yomin walaila shi ne asali ko dukkan su uku sun ce kwana bibbi za a yi ɗaya ta ce ita ba ta yadda ba kwana ɗaya za a yi to dole a dawo kwana ɗaya in aka yi kwana bibbi ta an zalunce ta haka zai dinga kewayawa yomin walaila malami ujizuhu maradu matakar jinya ba ta gajiyar da shi ba yana kewayawa in ɗaiɗaya ne in bibbiyu ne duk inda jinya ta ramke shi to mu zai zauna haisu sara a inda ya kasance sara ikiwanu kana ba sara misunin na tafiya ba Hai- haisu kana ko haisu sara duk ɗaya ne sai ya zauna ko wata uku za a yi bai wanke ba yana nan a inda jinya ta kada shi sai lokacin da ya wanke ya samu ƙarfin waɗa'i sannan kuma sai ya ci gaba da kewaye matansa Eh, haka ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jinyarsa ta ajali ta same shi a cikin wata daga cikin matayensa matan su da kansu suka tausaya masa suka ce ya rasulullahi min maka izini ka je kai jinya a ɗakin Aisha saboda sun gano inda ya fi so inda ya fi samun nutsuwa inda Allah ya fi saukar da wahayi ka gane ai su da kansu suka ce to ya rasulullahi ciwon nan naka kullum a dinga ɗaukar ka ko ana kewaya ka ɗakuna ɗin akwai mashakka akwai wahala saboda haka yanzu ta lafiya ake mun yadda ka je ka yi zaman jinya ɗakin aisha a nan kuwa ya ƙalasa rayuwarsa a nan ya rasu a nan aka wanke shi a nan aka sallace shi a nan aka binne shi sallallahu alaihi wasallam komai a nan aka yi ya ce in na rasu ga wane da wane ya kira suna su aliyu su za su wanke ni in kuka wanke ni ku dora ni akan gadona duk ku fita ku bar ni tsawon awa guda sa'atan ubangiji na zai mun sallah ka taɓa da Allah ya yi sallah sai wannan kwaya ɗaya ubangiji na zai mun sallah mala'iku za su mun sallah sannan ku kuma ku zo ɗaiɗai da ɗaiɗai ku yi sallah ban yadda wani ya yi limanci a kan gawata ba kuma maza su fara yi sannan mata sannan yara ƙanana haka ya yi wasiya wannan daraja ce da kususiya kai in kai ne aka ce ba a yi jabin gawarka ba na ƙasa ce walaƙanci ne a ce an ƙi a tsaya gaba ɗaya lokaci ɗaya liman ya jagorta sallah wannan ya zo ya tafi wannan an walaƙanta ka shi ko daraja ce kususiya ce to haka aka yi ta to idan jinya ta faru ga magidanci yana da mace fiye da ɗaya to fayuƙi mu haifu sara zai tsaya ne ko zai zauna a inda ya kasance har sai lokacin da ya samu lafiya sai ya ci gaba da kewayawa walahu tafdilu ba'dihin fil infaqi ga abin da yawancin mataye mu suka jahilta yanzu zan ce maka azzalimi mara adalci ya halatta gare shi ya fifita wani bangaren su fil infaqi cikin ciyarwa ka auro yar sarki ko yar mai kuɗi gidansu ana cefane da kaji ba a miya da wake sai da nama ka gane ai shi ne abincin gidansu ana cin kuskus da taliya da indomi da makaroni ba a cin gero da dawa ka yi mata cefane irin na gidansu ka zo ka bata ta ci wacce ya talaka da gidansu ba a miya da nama ba laifi ka yi cefane irin yadda ka samu ana yi a gidansu ya halatta lahu aka ce ya halatta gare shi ya fifita ba hinna fil infaki a cikin ciyarwa ba a cikin raba kwana ba malam ya kasin idiralan matakar bai nufin cutarwa ba Allah yana ganinsa matakar da ya haka ya cuta a ya yi haka ne saboda haka halinta da ɗabi'a da ta saba da shi in ya tauye mata wai ya daidaita ta da sauran matansa ya zalunce ta amma ita wata in ya ɗauko darajarta ya daidaita ta da mai daraja to ya mata karamci da ihsani amma mata sani ba haƙƙinta ba ne bai zama dole a kansa wannan ya mata ihsani ne to gara haka eh dan dai wai a zauna lafiya amma da zai bambanta cefane a gida ɗaya wannan ya dinga mata cefane da kaji wani ya dinga sayo mata waken miya da kukar miya ta kaɗa bai yi zalunci ba kowace ya ce da ya ta gwargwadon matsayinta ya zaunar da ita a gida gwargwadon matsayinta malam ya kasir idirarar matuƙar bai nufin cutarwa ba wala bi ma'uhun na fi baitin wahidin to ga inda gizo yake saƙa wanda mazaje kuma ba su san wannan ba da yawa baya haɗa matayensa a gida ɗaya illa biri dahun sai da yadda su gida ɗaya in kana da mata ɗaya in ka ce za ka auro wata ka kawo gidan to sai dukkan su biyu sun yarda ita ta gidan ta yarda a kawo mata kishiya a gidan ita ma waccan ta yarda a kai ta gidan kishiya ka gane ai in ba haka ba in ɗaya ba ta yarda ba to ka nema waccan gida wanne yi mana a shi ne ba asalin karka da ana cewa gidan manzan Allah gidan manzan Allah sai za su yi su alhujuratu kofar shiga ce ɗaya amma a ciki kowace da kewayen ba hukuncin gida ɗaya bane a gidan annabi yawwa kamar fat fat ne a ciki kofa ce guda ɗaya za ka shiga mashiga ɗaya ne amma ka je kowace da kewayenta da kofarta da wajen dafa abincinta ba sa musharaka cikin komai sai dai an fito tsakar gida wannan shine sunna amma saboda yanayin rayuwa ba kowa ne yake da halin raba matan ba sai shari'a ta baka dama ka hada in sun yarda haƙƙinsu ne illa biri ba hunna to a shi da zancen da nake za ka ɗauki rashin haɗawan ko da ta waje ce take bata yadda ba wannan kai kana azarwami za ka nema mata ko tun da tun da kana ɗaukin ta to ko ta gidan ce take bata yadda ba ko ta wajen da za ta shigo ta yadda bai halarta ka haɗa su ba sai dukkan su sun yadda fa in arada safaran idan yayi nufin tafiya ko bulaguro a ƙara'a sai ya yi ƙuri'a bai na hula tsakanin ba gaban kansa zai yace ai da wanta za mu tafi ba ka gane ai sai ya yi ƙuri'a amma malaman usulul fiqi nan muna maganar fiqihu ne zalla malaman usulul fiqi sun ce ƙuri'a tana tasowa ne idan tafiyar ta zama ta ibada ce saboda duk ƙuri'ar da manzo Allah ya a matansa za ka tarar tafiya ce ta ibada ko dai za a je haji ko za a je umra ko za a je jihadi kowanne ibada ce suka ce to in tafiya ta ibada ce to a nan ƙuri'a take zama wajibi amma in tafiya ta al'ada ce za ku je wani ɗaurin aure ko za ka je wani kasuwancinka wani gari da matarka ko za ka je wata ziyara ko wani zumunci a wani gari eh Eh, ko zuwa wato ai ba da kyau ko za ku je manomi ku manoma ne in damuna ta faɗi za ka ɗebi ɗaya daga cikin matarka yawwa ku tafi mashekari inda za ku yi noma ku dawo to a nan ana duba wata tafi cancanta a tafi da ita akwai ta tana da yawan 'ya'ya in ka ɗauke ta ka tafi da ita 'ya'yanta za su tozarta inda dama an ce ba a haɗa su a gida ɗaya sai da yadda su to gidanta daban ka ɗauke uwarsa ka tafi da ita wa zai musu hidima ta dafa abinci da waye wa zai wanke musu kaya ƙanana da ba sa aiwa kansu tsarki wa zai musu sai kashi da fitsari sannan kuma ka ɗaibe su gaba ɗaya ka tafi zai yiwu ina batun makarantarsu kai ma an kaje ta za su dame ka to wannan ana duba wata tafi sauƙin nauyi kuma shi ma ka yi adalci ba wai don nufin cutarwa ba ka duba ta tafi cancanta wanda ba ta da nauyi da yawa wanda kuma za ta fi tallafa maka cikin bukatar da ta kai ka ba laifi don ka zaɓe ta kace da wancan za mu tafi wannan iji malamu usulul fiqi suna tantancewa amma in tafiya ta ibada ce za ka je haji da ɗaya daga cikin su to sai an yi ƙuri'a ko za a tafi jihadi ko za a tafi wa'azi ko da awaɗin wannan ibada ce dole sai an yi ƙuri'a su sun tantance irin tafiyar da take zama wajibi a yi ƙuri'a fa'in ta zawaja alaihin na bikiran wannan ha'un nan ya koma kisra fa'in ta zawaja alaihin na ba alaihun na ba idan ya aulo bikiran budurwa alaihin na akan matayensa na gida yana da mace ɗaya biyu uku yanzu sai ya auro budurwa ita ce amarya to sabba'a inda ya kwana bakwai a wajenta sabba din nan na kwana bakwai ne ya yi kwana bakwai inda ha a wajenta a ɗakinta ko a gidanta wa sayiban ai wa inda zawaja sayiban alaihin na wawu na dafi dai in ya auro ba zawara alaihin na akan matayensa na gida ko sallasa sai ya yi kwana uku a wajenta sallasa wannan sabba'a wannan sallasa kwana uku zai mata domin ita dama ta goge kawai gini zai yi training zai training ɗinsa zai ɗora a kan na tsohon mijin malamai suka ce hikimar da aka bashi kwana bakwai a budurwa aka bashi kwana uku a bazawara ba wai an bashi don ya je ya hole ya ta jin daɗi ba ne a aiki ne ja a kansa ya yi ƙoƙari farko ya koya mata fatiya duk da ƙiƙancinta dai kullum za ta yi haddace aya ɗaya a kwana bakwai ka ƙan samu fatiya ko shi ya saka ba shi kwana bakwai adadin yawan fatiya ko adadin yawan ayoyin fatiya sannan duk abin da bata sani ba na hukunce-hukuncen tsarki daga tsarkin hadasi da ƙarami da babban jinin haila jinin biki yadda ake wankan da na ba duk ya koya mata da yadda ake sallah ya binciki karatunta inda gyara ya gyara mata abinda bata sani ba na wajibi na dole a wannan kwana bakwai ya sanar da ita shi ne hikimar da aka bashi kwana bakwai inda yariya ce karama ba lalle ne a ce ta san dukkan abubuwa ba ita kuwa ba zawala ana mata kyakkyawan zato tunda ta zauna a hannun wani watakila ta dan san wani abu wanda waccan bata sani ba sai aka bashi kwana uku wanda kawai dan gyara laki ne da ɗori abin da tsohon mijin ya sanar da ita sun sannan idan bakwai ɗin ta cika ga budurwa ko idan ukun ya cika ga bazawara to ista alafa sai ya sake sabon kewaye matansa wala ƙaba kuma ba zai wa sauran ramakon kwana bakwai bakwai ɗin nan ko kwana uku uku nan da yawa bazawara da budurwa ba babu ramako yadda da ake yi kwana ɗaya ko biyun nan to haka za a ci gaba da yi ba tare da an musulama ko kwana bakwai da aka yi wa budurwan nan ko kwana uku da aka yi wa bazawalan nan ba to alhamdulillah wa man habatu laylata haba sai me Allahu alwabi bayyat an an yi wanka kadija fa amma ta wanka ita ta shafa mun eh sai ya fara sabo shafi ni ina mala alqasim ko bai san mun dawo ba oh jiya ya zo bai same mu ba man shayi wani oh na ji na ji ina ne yau shi na lokacin alƙali ban laki to ina za mu tashi alƙa'idatu ta hamsin da ta biyu da ta hamsin da uku al'abalul kamsatu fi'ilolin nan guda biyar hiya ita ce kullu mudari'in dukkan wani fi'ili mudari'i ita salad bihi alifu isnaini wanda alifun nan na tasniya da yake ishara ga mutum biyu ita salad bihi ya sadu da shi awwawul jama'atin ko kuma wawu na jam'i tafa'aluna ko tashtagiluna din nan shine wawul jama'a shi ake ce masa yana cikin afa'alul kamsa aw ya'ul muqadabati ko kuma ya ta mace da ake zance da ita tashtagilina ko taf'alina waɗannan alamomi guda uku su ake gane al-af'alul kamsa ko dai alifin tasniya taf'alani ka gane ai ko kuma wawul jama'a taf'aluna ko kuma yawan mukadaba taf'alina to shi ake ce masa al-af'alul kamsa su su biyar ne suke dauke da waɗannan alamomi eh abin da yasa nan aka kawo uku kuma su can guda biyar ne akwai mai tadaya kuma duk wawul jama'a ne da ka gane ai taf'aluna da yaf'aluna duk babu wawa ƙarshe to kaga an samu biyu kenan wanda wawu ne yake zama alamu to haka nan mai alifin tasniya shi ma su biyu ne akwai yafi alami akwai tafi alami in kada sun zama nawa hudu to ga mai ya'u mukaɗama tafi alina sun zama nawa biyar amma alamomin su guda uku ne eh alamomin biyun farko suna ɗaukar nau'i biyu duk biyu alama ta farko tana ɗaukar nau'i ɗaya su ne biyar tafi aluna ya fa'aluna, ka gane ai, ta fa'alani ya fa'alani sai ta fa'alina su ne al'afa'alul kamsa. Ka'ida ta hamsin da uku, al'afa'alul kamsa su filolin nan guda biyar, turfau ana mata rufu'a bi subutin nuni da tabbatan nu'ara. In an zo da irabun idan ɓangaren rufu'a ne, to sai ka sa mata nu'ara, wallahu kabirun bima tafa'aluna duka za ka iya cewa tafa'aluna tafa'alani tafa'alina ko ko ta'amaluna duka dai su ne ko tadkuluna ko tashrabuna ko tanamuna alal misali duka suna amsa af'alul kamsa to ana masa rufu'a da tabbatar nu'ara duk inda kaga nu'aran nan to shi din fi mahalli raf'in yana mahalli rufu'a wa tunsabu wa tujzamu ana masa fata ana masa ɗauri bi hasbiya da shafe du'aran sai ka ce fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu asali tafa'alu nan ne amma sai aka shafe nunu alama ta farko shafe nunun yana ishara ne zuwa ga sukun jazam fa in lam lam ko tana daure fi'li mudari'i ko yawwa harfu jazmin ne to sai muka gane shafe nunun din alamar sukun ne saboda lam ce ta gabace can kuma da aka ce walan tab'alu duka tab'alu ne ai to shi kuma shafe nunun alamar fata'a ne saboda lan ita ce ta gabace shi to shafe nunun yana zama alama guda biyu alamar fata'a da alamar daure to alhamdulillah sai me muktarul ahadith nabawiyya sai me ɗari biyu da kitabul ahadisu nabawiyya to ana za mu tashi to na gani mu hadisi na 247 ne a nan Allahumma fitaha masami'a qalbi li zikrika Allahumma ya ubangiji iftaha ka bude masami'a qalbi guraren ji na zuciyata ba ma masma'a ba masma'a guda ɗaya gurin ji masami'a guraren ji na zuciyata ka bude su amma li zikrika domin jin wa'azinka ko jin ambatanka ya zama ina ji da zuciya ba wai da iya kunna kadai ba warzuquni da'ataka wa da'ata rasulika Allah ka arzuta ni yi maka da'a da yin da'a ga manzanka sallallahu alaihi wasallam wa amalan bi kitabika ka arzuta ni yin aiki da littafinka rawahu tabarani an ali ibn abi talib Allahumma ya ubangiji ulquddi fi tafsiri kulli asiri kai mun lutfi ulɗub ka yi lallausan jin kai bi a gare ni fi taisiri kulle asirin cikin sauƙaƙe dukkan wani abu mai tsanani fa ina taisira kulle asirin domin sauƙaƙe dukkan wani abu mai tsanani yasiru mai sauƙi ne alaika a gare ka shine alaika yasiru ne fa ina taisira kulle asirin alaika yasiru domin sauƙaƙe dukkan wani abu mai tsanani to yasirun alaika yake alaika yasiru mai sauƙi ne a wajenka duk tsananinsa wa as'aluka yusra ina roƙonka sauƙi wal mu'afata da kuma zaman lafiya fi duniya a cikin duniya wal akhirati da lahira in kace al afiyatu lafiya ta jiki al mu'afatu ta hada gaba daya eh ka zauna lafiya ka samu zaman lafiya in cikin ka ya zauna lafiya amma an daure ka na ina lafiya ba zazzabi ba ciwon kai ba ciwon ciki amma an daure kafin ai babu zaman lafiya eh ko ku jikin ka lafiya amma ana yaki a garin ku ina zaman lafiya to bambancin al'afiyatu da almu'afatu wannan ta fi kaiwa matuƙa jiki da kuma rayuwa gaba daya wa as'aluka yusra ina roƙonka sauki wal mu'afata da zaman lafiya fi duniya anan duniya a zauna lafiya والآخر على الله ما لا يشك اللافع رواه الطبراني عن أبي هريرة اللهم يا أبنجزي أغنني بالعلم كودا تاني دا علمي با أغنني بالمال با kudi ba shine wadata ba ilimi shine wadata Allah ka arzuta ni ka wadata ni da ilimi wa zayyinni bil hilmi kuma ka ƙawata ni da haƙuri kai min ado da haƙuri shi haƙuri ado ne wa akrimni bi taqwa Allah ka karrama ni da jin tsoronka inna akramakum inna Allah atqakum to Allah ka mun daraja da girma bi taqwa da tsoron Allah wa jammilni bil afiya Allah ka yi mun ado da lafiya ta jiki to kaga afiya anan ba al mu'afatu ba da in ita lafiya ado ne na na jiki ka gane ai in kana tafiya kana ɗingishi ai akwai muni babu kwalliya ko kana tafiya ido ɗaya babu ko makahu ko baka ji ko kuma gashi ka kana kwance kullun cikin jinya wannan babu ado a jikinka kamun ado da lafiya rawahu ibnu nadari an ibnu umara allahumma inni cewa ni a bika ina neman tsari a wajenka min kalilin makirin daga badaɗi makiri mai makirci kalil aboki wanda har ya kai matsayin badaɗanta amma kuma yana mun makirci yana mun zagon ƙasa ni na yarda da shi ɗari bisa ɗari amma kuma da shi ake haɗa kai ake zalunta ta ko ake cutar da ni kafin ka gano wani yana da wahala saboda ka riga ka yarda ba za ka taɓa tunanin zai ta amanar ka ba to ka nemi tsari ga Allah daga sharrin aboki makiri ainahu ga irin sufofinsa idaniyansa guda biyu ta rayani tana gani na duk shige da fice na ya sani yana gani duk abin da ya zo min na alheri ya sani duk abin da ya same ni na shari da nake bukatar rufin asiri ya sani amma zai je ya gaya wa mutane saboda makirci idanuwarsa tana gani na wa qalbuhu yar'ani zuciyarsa yana kiwona kasan kalbu namiji ne ba tar'ani ba yar'ani aka ce alfu'adu ita ce mace amma kalbu zuciya ne menene namiji ne qalbuhu yar'ani zuciyarsa yana gani na yana kiwona ya san komai nawa in ra'a hasanata in ya ga kyakkyawa daga gare ni da fanaha sai ya binne ta ba za a taɓa ji ya yaya ta ba duk alheri na da kirki na ba zai taɓa bayyana wa mutanen da suka sanni wa in ra'a sayyi'ata idan ya ga mummuna daga gare ni a za'aha sai ya yaya ta ta sai ya tsaitsaita ta yaɗawa a nan suka samu gidan rediyo suka samu iza'a إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية واسمها مدابة وتو أذاعها وانت اسم المجال لي إذاعة وانا كما أذاعة في إليني ماضي أذاعة يا يا يا تقو يا يا ما يتوى واسع الأباري شين إذاعة دي إن رآها سنة دفنها إن يجيك كاوا سيبنيتا بلا تقدمت أباكين سيوا وانا yana tare da alheri ba wa in ra'a sayyi'ata in ya ga mummuna a za a hase sai ya yaya tata kai wannan yau dai abu kaza ya sami wannan yau ya yi kaza wannan yau ya tamka a sa rawahu ibn nazar an sa'd ibn sa'id al-maqburi mursalan Allahumma ya ubangiji irham kulafa'i maza Allah ce Allah ka dukan halifofina allazina min ba'di wanda za su zo a bayana allazina yarwuna ahadisi waɗanda suke rawaito zantuttuka na hadisai na wa sunnati da sunnata wa yu'allimuna hannasa kuma suke ilmantar da ita ga mutane wannan hadisi bai taƙaitu ga kulafa'ur rashidun kaɗai ba dukkan wani malami na Allah masani da yake ƙoƙarin shiryar da bayi ta hanyar gaya musu hadisan manzan Allah da koya musu sunnonin manzan Allah ya shiga cikin wannan addu'a ta manzan Allah shi ma khalifa ne na manzan Allah a cikin wannan aikin shi yasa yake al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa to su ne halifofinsa na zahiri rawahu tabarani an aliyu Allah Allah fi kibdi misra ku ji tsoron Allah da inda kaga an ce Allah Allah ittaqullah ittaqullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah fi kibdi misra cikin kabila nan ta kibdawan misra kabila fir'auna su ne asalin mutanen misra kafin larabci ya mamaye su ba ana cewa ba kibde ba ana cewa mariyatul kibdiya a kanta ne ma mazala ke wada wannan hadisin a ba ita ba hajara yatimin annabi isma'il fa innakum cewa ku sahabbaina fa tazharuna alaihim da sannu za ku samu rinjaye a kansu za ku ci su da yaƙi har a misra fa yakunu lakum uddatan za su zama tanadi gare ku wa a awana za su zama mataimaka gare ku fi sabilillah cikin jihadi fi sabilillah kuma haka aka yi saboda haka in kuka je farko za ku yaƙe su kafin su fahimce ku su yi ƙauya to ku musu sama sama kan ku wahalar da su kan ku kashe su da yawa saboda za su zame muku uddatan tanadi na ci gaba da yada addini wa a awana yi mataimaka fi sabila to yanzu ya matsayin misra a daular laraba ta fi kowace ƙasa yawan jama'a an dai ƙasa ta larabawa ce ba mai yawan musulmin misira mu je a tukunna a batun yawa ai yanzu ana maganar jihadi ne a wannan lokacin suna da yawa sosai kuma akasarin su suka musulunta ba tare da zubar da jini mai tsanani ba kamar yadda manzo Allah ya yi ishara ya zama duk garin da aka tunkara da su sai an ci garin da yake to kuma suka zo suka zama ƙura'u makaranta alƙur'ani ya zama saudiya kanta in ba a yan shekarun nan ba da falala Allah ta yawaita malamansu na ƙur'ani gaba ɗaya misrawa ne makarantansu duk wanda suka yi suna irin su shi abdul basit abdul samad da khalilul kusri da minshawi da duk wanda za ka lissafa shekara talatin zuwa baya wanda ya fice a ƙira'a za ka same su su jami'in ibn wane ne shi ma dukkan su misrawa ne daga baya ne aka samu yan ƙasa irin su shuraim da su sudais wanda bakin haure ne iyayensa suka aibe shi a nan da sauransu har ma a yanzu ana yin kirari ana cewa an saukar da alkur'ani a maka da madina an yi tajwidinsa a misira an haddace shi a najeriya laraba haka haka suke wada yi shi ne kirar alkur'ani yanzu an saukar da shi a maka da madina an yi tajwidinsa a misira don su fi kowa sanin tajwidi da ka'ida ta karanta ƙur'ani su ne alƙalan tajwidi na musabakar duniya su ne suka fi yawa a ciki yawo da falon lawali za a ga su ne sannan kuma suka ce an haddace shi a najeriya domin duk duniya ba ƙasa ta saka najeriya yawan mahallata alƙur'ani ba wanda ya kai ta sauƙin haddace ƙur'ani duk duniya an yi ittifaqi to yanzu haka suke kirari an sauka da qur'ani a maka da madina an yi tajwidinsa a misra an haddace shi a najeriya fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فات. الحمد لله ما شاء الله أما عليك سيدنا ما كان هما يا جدا قالوا بلا سلس أما عليك باي وش وش إن داء الله إن داء ما ماي الحمد لله أما عليكم أرم أما عليكم وركا يا هما أما عليكم ما ممكن يا إخوة الحمد لله